حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة نجاة في هذه الحياة الدنيا ونجاة في القبر ونجاة يوم القيامة وفي الآخرة عباد الله قد دخلتم في شهر شوال وإن الله تعالى بمنه وفضله على عباده جعل في كل شهر من شهور السنة وظائف تتحق- تتحقق من مص- ومن مصالح التي تتحقق التي تتحقق من تلكم الوظائف زيادة الهدى بعد الهدى كما قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ففي هذا الش- ففي هذا الشهر الكريم شرع لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ستة من شوال فإن, صيام ذ- فإن صيامها ي- مع صيام رمضان يعدل, سي- يعدل صيام الدهر وفي هذا الصيام اتباع للحسنة بعد الحسنة وهو علامة لقبول الحسنة وفي هذا الصيام أيضا ما في الص- السنن الر- ما في السنن الرواتب من الجبر لما يحصل في الفرائض من الخلل والنقص مثل ما كان في الصلوات ال- الرواتب التي قبل الفرائض وبعد الفرائض فكذلك في رمضان شرع لنا صيام شهر شعبان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع لنا صيام ست من شوال التي تكون بمثابة النوافل البعدية التي بها يحصل الجبر لما لما يترتب لما يتأتى في عبادة الصيام في رمضان من الخلل والنقص ومن فوائد هذه الوظيفة ومن مصالح هذه الوظيفة والحكم التي من أجلها شرعت شكر, ل- شكر لنعمة الله تعالى فإن علامة شكر النعمة أن يتبع ذلك الإنسان بأعمال حسنة كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل حتى تتفجر قدماه فقيل له في ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فكذلك المسلمون صمنا فيها صاموا في هذا الشهر ابتغاء نيل المغفرة فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الفضل وهذه المنة وهذه النعمة تستحق القيام بالشك- بالشكر من العبد وهذا الشكر يتمثل في صيام ست من شوال كما ذكر ذلك جمع من العلماء ومن وظائف هذا الشهر الاستعداد لفريضة الحج وهي ركن من أركان الإسلام التي هي من جنس, من جنس الجهاد في سبيل الله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فعلى المسلم الناوي للحج أن يستعد لهذه العبادة بال- بالبحث عن المال الحرام فينفق من ماله الحلال بالبحث عن المال الحلال فينفق من طيب من طيب ماله ما يؤدي هذه الفريضة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ويسعى في التفقه في الدين في التفقه في أمور الحج ومن وظائف هذا الشهر أنه يكثر فيه الزواج وقد كان زواج عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال فالناس يتبركون بالصيام بالزواج في هذا الشهر فحافظوا ف- ف- فتمس ف- ف- فأملوا الخير من جراء الاقتداء بهذه السنة وإن كانت سنة جبلية وتفكروا عباد الله حالة إخوانكم في السودان فإن ذلك فإن ذلك من الأمور التي ينب- يجب على المسلمين أن ي- يكثروا من الدعاء دعاء, دعاء طلب الفرج الدعاء بطلب الفرج لإخواننا المسلمين في السودان فإنه في حالة صعبة واحذروا عباد الله من الفتن فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور فسأل من أصحاب تلك القبور فقال فقالوا أناس دفنوا في الإشراك فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من النار قالوا نعوذ بالله من النار قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثم قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال نسأل الله السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهالينا وأموالنا وأولادنا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة ونفعنا, ونفعنا بهدي سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى فإنه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فصلوا الله تعالى اليسرى وهي الجنة يقوى مسلمين مجسورا الله جل وعلا wanda duk ya duk wanda ya bayar da haƙƙin Allah kuma ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙe mai sai zuwa ga mafi sauƙi shine bin shari'a wadda za ta bashi kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma samun sauƙi shine rayuwa a cikin aljanna amma wanda ya ƙaryata kuma wanda ya ƙaryata da aljanna wanda ya amma wanda ya rowa gaba da haƙƙin Allah kuma ya ƙaryata da abin da, da wato rayuwa a cikin aljanna to Allah ya ce za mu sauƙaƙe masa ya zuwa ga abin da yake shine mafi wahala Allah ka kiyashe mu Allah ya sanya Allah a cikin hikimarsa ya sanya mana a cikin wannan addini namu ga kowane wata na watannin shekara ayyuka na ibada wanda da su ne alkawarinsa yake da, da su ne sashen abin da ya alkawarta mana yake cika na cewa Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu da shiriya Allah yana ƙara ma waɗanda duk suka shiryu Allah yana ƙararsu da shiriya Allah maɗaukakin sarki ya ce yana ƙararsu da shiriya kuma ya ce kyawawan ayyuka masu dawwama su ne suka fi alkhairi a wajen Ubangijinka kuma su ne suka fi kawo wa mutum abin da yake zai zamanto ya ba shi fa'ida sakamakon abin da ya ƙaddamar don haka mu rinka bibiyar irin abubuwan da Allah ya sanya mana a cikin watannin shekara muna wannan wata na shawwal wanda yake zuwa dab bayan ramadan daga cikin waza'ib daga cikin wazifofi da aka sunnata mana aka shar'anta mana a cikin wannan wata akwai azumin kwana shida na shawwal wanda wannan azumi kamar yadda ya zo a hadithin abu sa'idin al-khudri a abu ayyub al-ansari cewa wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biyar da shi da kwana shida na shawwal to kamar ya yi azumin shekara ne kamar ya yi azumin rayuwarsa ne ga baki daya idan kowace shekarar yana haka wannan hadisi duk da wannan hadisi duk da malamai sun yi sabani wajen ruko da shi mafiya yawan malamai sun tafi akan yin ruko da wannan hadisi da cewa azumin kwana shida na shawwal wato azumi wato yana daga cikin azumi wanda yake na mustahabbai wanda ake so musulmi yayi wannan shine abinda aka ruwaito daga manyan malamai daga cikin sahabbai kamar ibnu abbas daga cikin daga cikin tabi'ai kamar amiru sha'abi da maimun ibnu mahran da waninsa daga cikin malamai kuma fuqaha'ul amsar kamar su imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu ishaq ibnu rahuya da imam abdullahi ibn al-mubarak hatta malaman da aka ruwaito suna nuna wato cewar barinsa shine yafi sun faɗa ne kamar yadda malamai suka fassara maganarsu saboda gudun kada waɗanda ba su san ba su da cikakken ilimi na addini su ɗauka azumin ramadan baya cika sai an yi wannan kwanaki shida na ramadan shi yasa suke cewa wato ba baya daga cikin abinda wato za a ɗora al'umma a kai saboda gudun wannan kamar yadda aka ruwaito daga imamu na malik tare da cewa shi a ƙashin kansa imamu malik an ruwaito a keɓance da shi a ƙashin kansa yana yin wannan azumi na kwana shida na ramadan don haka idan aka don haka malaman baya daga cikin mazhabobin irin waɗannan malamai suka tabbatar da kan cewa idan aka aminta da samun wannan wato mummunan fahimta ta hanyar ilmantarwa to babu wani abin ƙi bal mustahabbi ne a yi wannan azumi a cikin azumin kwana shida na shawwal akwai samun wannan falala wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa tamkar wato azumin wata kwana shida din nan kamar zai zamanto azumin kwana 60 ne ga azumin ramadan kamar azumin wata goma ne sai ya zamanto shekarar gabaki daya za a rubuta ma mutum kan cewa yana azumi a cikin wannan azumi akwai wato biyar da kyakkyawan aiki tare da kyakkyawan aiki wanda wannan yana daga cikin alamar cewar aikin da mutum ya yi karɓaɓɓe ne yayin da mutum ya yi azumin watan ramadan sannan ya biyar da shi da yin wannan azumi na kwana shida wannan ya nuna allah ya yi masa taufiki da biyar da kyakkyawar aiki bayan kyakkyawan aiki wanda yake wannan alama ce na cewa aikin mutum da ya yi na watan ramadan allah ya karɓe shi kamar yadda biyar da mummuna bayan kyakkyawan aiki amma alama ce na cewa wannan kyakkyawan aikin bai zamanto karɓaɓɓe ba wal iyadu billah sannan a cikin wannan azumi na kwana shida na shawwal akwai wato godiya ga ni'imar Allah domin ita godiya ga ni'imar Allah ana yin ta ne ta hanyar ibada kamar yadda aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raya dare ya tsawaita sallah a cikin dare har kafafunsa su rinka ɗorar ruwa aka yi masa magana akan wannan ya aka ce yaya kana irin wannan wahala a cikin sallar dare gashi Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ma ya jinkirta sai ya ce to bana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba saboda haka alamar godiyar mutum ga Allah shine ya kama aikin ibada to yayin da mutum yayi wannan azumi ya sahalarto wannan niyyar sai ya zamanto Allah ya rubuta shi a cikin masu godiya ga Allah domin ni'imar da Allah ya bamu a cikin watan Ramadan ta kunshi ni'imar yafewar zunuban da suka gabata ta fuska uku fuskar yin azumin da fuskar yin sallar asham da fuskar tsayuwar dare a cikin a cikin lailatul qadr dan haka ya cancanta mu gode ma Allah daga cikin abin da zamu yi na gode ma Allah kamar yanda malamai ahlul ilmin rabbaniyina suka ambata shine yin wannan azumi na watan shawwal hikimarsa shine nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima da yayi mana Allah muna roƙonka ka yi mana muwafaka da da'arka daga cikin waza'if waɗanda ake yi a cikin wannan wata akwai wato yin tanadi da shiri ga ibadar aikin hajji wanda wannan ibada ita ce rukuni na biyar daga cikin arkanul islam kuma jinsi ne na jihadi kamar yadda aisha radiyallahu anha ta tambayi annab sallallahu alaihi wasallam kan mata da suke so su jihadi ya ce kuna da jihadi wanda ba a yaƙi a cikinsa shine hajji da umra saboda haka ibada ce da take ta jinsin aikin hajji a ta jinsin aikin jihadi to wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya fuwace masa yayi wannan ibada to sai yayi tanadi a cikin wannan wata ta hanyar tabbatar da cewar dukiyarsa ta halal da ita zai yi wannan ibada saboda Allah mai tsarki ne baya karban abu wanda yake ba mai tsarki ba sannan kuma yayi tanadi ta hanyar yin bita ta hanyar neman sani da musamman akan hukunce-hukuncen aikin hajji don haka 'yan uwa malamai da ake sanya su suna yin bita sai a mai da hankali wajen nuna ma mutane abin da yake lallai zai shine zai inganta wannan ibada tasu kuma maniyata su zage dantse tun akwai sauran lokaci su yawaita tambayar malamai su halarci wato ajujuwan da ake yin bita su saurari tsare-tsare da ake a kafafen yada labarai na fahimtar da wannan ibada domin abin da ya wajaba yayin da mutum zai wannan ibada shine ya san yaya zai yi ta ta hanyar da Allah da manzansa suka shar'anta domin duk wanda yayi wannan duk wanda yayi haji irin yadda yana yana mai ikhlasi kuma yadda Allah da manzansa suka shar'anta to shine zai samu ladan hajjul mabrur wanda ba shi da wani sakamako sai aljanna amma waɗanda ba waɗanda ba su samu damar yin ibadar aikin haji ba su sani alheri a cikin wannan al'umma baya yankewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabi wanda yake ya ce ma wani yayi ma wani sahabi wasiya yace ka zamanto mai kyautata ma mahaifiyarka domin kyautata ma mahaifiya kamar haji da umra ne da jihadi ya hada masa dukkan waɗannan abubuwa guda uku a cikin wannan ibada na kyautata ma mahaifiya haka zalika akwai ayyuka waɗanda suke na dukiya wanda mutumin da Allah maɗaukakin sarki bai bashi dukiya ba zai yi su na ambaton Allah da taimaka ma bayin Allah da yin da kai komo wajen taya wani har ya samu biyan bukatarsa da kuma zama tare da iyali da kyautata musu da kyautata alakal auratayya tare da su kuma yanda yazo a hadisin Abu Dharr duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ga wanda bai sami ibadar aikin hajji ba zai kai mai zuwa ga matsayin wannan ibada ta ibadar aikin hajji wanda kuma ya sami iko ko wanda kuma bai sami iko ba amma Allah ya bashi dukiyar zai iya ayyuka waɗanda suke na taimaka ma mabukata na yaye musu tsananinsu musamman a lokacin tsanani da zai kai shi zuwa ga samun hajji ba ɗaya ba bal hajji masu yawan gaske kamar yadda aka ruwaito daga wani daga cikin tabi'ai cewa wato ciyar da dukiya akan mabukata a lokacin yunwa shi yafi lada bisa hajji na taɗawo'i ma'ana hajjin da yake ba na farilla ba ga wanda yake ya riga ya yi aikin farilla to ya amfani da dukiyarsa musamman a lokacin tsanani lokacin yunwa wajen ciyar da mutane da yaye musu tsanani da suke ciki ya fi lada bisa hajjin tatawu'i sannan a cikin ibadan nan ta hajji muna kira ga hukumomin alhazai a tausasa ma mab- maniyata su sani cewa wannan aiki da suke yi aiki ne da suke hidimta ma bakin Allah dukkan mai zuwa aikin hajji yana da matsayi a wajen Allah manzon a- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu zuwa hajjin ɗakin hajji masu zuwa aikin hajji zuwa ga ɗakin Allah to matsayin bakin Allah ne Allah ya kira su suka amsa masa sun roƙe shi ya biya su- ya ba- ya biya musu bukatarsu sun nemi gafararsa ya gafarta musu to ƴan uwa masu hidimar alhazai su sani cewa irin waɗa- wannan hidima da suke yi ga waɗannan waliyan Allah suke yi domin duk wanda ya tafi da wannan ibada da irin wannan niyya to ka sani ya samu wato ɓangare daga cikin ɓangarorin walicin Allah saboda haka ka ji tsoron Allah wajen ka danne masa haƙƙinsa ko kai masa tsan- ko ka tsananta masa ko ka nemi ka ci riba da shi musamman waɗanda suke sha'anin harkar wato alhazai na international wanda duk shekara ake samun halin tsanani mutane su biya kuɗinsu kai abin ma hayya kai alhazan gwamnati haka aka zo suka biya kuɗinsu bara aka rike musu kuɗaɗensu sannan ga an rike musu kuɗaɗen nasu kuma ba su san yaya za su kasance wannan shekarar ba da kuɗin hajjin ya fi na bara an rike musu kudinsu a hannunsu za a cika musu ne ko ko an juya musu kudin ne yanda ribar da aka samu shine zai cika musu ko ko za a nemi sai sun sake amayo waɗansu ƙarin kudin domin su yi abin da yake ba su ne suka yi sanadiyar aka hana su tafiya aikin hajji ba don waɗansu daga cikinsu saboda an yi amfani da waɗanda suke daga fuskar wato masu ƙarfi a cikin gwamnati aka ɗauki alhazan gwamnati su kuma aka ƙyala bayan Allah to ya kamata a ji tsoron Allah akan haƙƙin waɗannan a yi musu gata a share hawayensu a yaye musu baƙin cikin da suka fuskanta a shekarar da ta wuce a guji kada mummunan addu'a ba karara wadda za su yi ta addu'ar wanda aka zalunta ta samu waɗanda suka yi wannan zalunci Allah ya kiyashe mu da da'awatul mazlum sannan mu yi la'akari da halin da 'yan uwanmu musulmi suke ciki a ƙasar Sudan halin fitina halin tsanani ya zo ma wannan ƙasa ƙasa wadda take mai cike da ilimi mai cike da jami'o'i mai cike da halaqatu halaqo halawi wato tsangayu na karatun alkur'ani kullum ana cikin karatun alkur'ani amma 'yan uwa musulmi mu duba mu ga yadda musi- yadda fitina ta barke a cikinsu wanda yake nuna mana cewa wato koda ana ayyuka nagari a cikin ƙasa a wuri ba za ta gagara ba fitina ta barke musu na haka mu nemi tsarin Allah daga fitina wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani ya, ya wuce da wani kango sai ya ce waɗannan kaburburan fa sai aka ce kaburbura ne wani waɗanda suka mutu a lokacin a cikin shirka sai ya ce da ba da ba dan kada ku ƙi binne mutane ba da na roki Allah ya jiyar da ku azabar kabari yace ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari suka ce sahabbai suka ce muna neman tsarin Allah daga azabar kabari yace ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta suka ce muna neman tsarin Allah daga azabar wuta ya ce ku nemi tsarin Allah daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓuya suka ce muna neman tsarin Allah daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓuya ya ce ku nemi tsarin Allah daga fitinar dujal suka ce muna neman tsarin Allah daga fitinar dujal don haka ‘yan uwa musulmi mu nemi tsarin Allah daga fitintunu wanda suka bayyana da wanda suka da wanda suka ɓuya wannan abin da ya sauko ma ƙasar sudan fitina ce Allah ya yaye musu ita Allah ya yaye musu ita Allah ya yaye wannan tsanani ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu waɗanda suka kasance a cikin halin tsanani muna roƙonka Allah ka sanya musu mafita kuma lallai muna kiran hukuma da su bincika halin da waɗannan suke ciki an bayyana cewar gwam- hukumar gwamnatin tarayya ta fitar da kuɗaɗe domin a fa- domin a fitar da ɗalibai musamman ƙananan musamman ɗalibanmu da suke karatu wanda sun kai sama da dubu biyar a fito da su daga cikin wannan ƙasa da wannan fitina ta ɓarke a dawo da su ya zuwa ga gidajensu suna zaune a cikin hali wanda yake za ka yi ta jin tashin albarushai da bamabamai to an fitar da wannan kuɗi amma abin da yake yawo ta hanyar kafafen yada labarai shine wannan taimako abubuwa irin na cin hanci da rashawa da wanda yake na al'adar wannan ƙasar ne ya shiga ciki waɗannan yara suna cikin halin kakanikayi lallai hukuma ta bincika haƙiƙanin wannan al'amari domin a maganta domin wannan al'amari ne wanda yake baya buƙatar jikiri al'amari ne baya buƙatar rubuce-rubuce al'amari ne wanda yake buƙatar ɗauki na gaggawa saboda dukkan ƙasashe sun yi ƙoƙari sun yi ma 'yan ƙasashensu ɗauki sun kai musu ɗauki sun fitar da su kai hatta ma waɗanda suke ba 'yan ƙasarsu ba sun kwashe kamar yadda aka kwashe waɗansu 'yan najeriya a cikin jiragen jirgin a cikin jiragen ruwa aka kai su aka kai su ƙasar saudi arabia zuwa ga jidda ana jiran a dawo da su zuwa najeriya to wannan lallai hukuma a mai da hankali kuma abinda akwai waɗansu gwamnoni wanda suka zabura suka yi bakin ƙoƙarinsu kamar gwamnan jihar borno mun samu labari ya riga ya shirya dukkan 'yan jihar borno an yi musu hanya an fitar da su daga cikin wannan halin fitina allah ya saka masa da alkhairi ko muna kiran sauran gwamnoni su ma su tashi su taimaka ma wannan kokari na gwamnatin tarayya da ake yi don a fitar da mutane daga cikin wannan kangi kada waɗansu su rinka ganin kan cewar ba ƙarƙashin mulkinsu ne aka tura ɗalibai ba saboda haka ba ruwansu da halin da suke ciki ma dama dai 'yan uwanka ne musulmi 'ya'yanmu ne da jikokinmu suke suka tafi neman ilimi a yi musu wannan gata suna da haƙƙi a kan wato a tsirar da rayuwarsu a kubutar da su daga halin tsanani sannan mu yawaita addu'a kan Allah ya yi musu wannan hali da suke ciki mu yi kuma izina da irin yadda fitina ta kan neman mulki take zuwa ta ruguza ƙasa ƙasar sudan suna nema su ruguza ta a hannun 'yan ƙasar ba tare da sojojin wata ƙasa sun zo ba su a kankaninsu suna nema su zamanto fitina ga juna to mi la'akari da wannan mu kuka da kanmu mu guji abin da zai kawo mana fitina babban abin da zai mana maganin fitina shine mi aiki da wannan hadisi na Zaid ibn Thabit wanda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan ku nemi tsarin Allah daga fitintunu wanda suka bayyana da wanda suka buya Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ije mana dukkan masifa yan uwanmu kuma da suke kasar Sudan Allah ka ba su kwanciyar lafiya da zaman lafiya Allah ka yaye musu wannan fitina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم رد عن المسلمين في السودان الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في تلك البلاد وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أراد أمة الإسلام بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وثبت حجتنا واغسل واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يا